إن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahlus sunna wal jamaa wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata shidda ga wata na jama'ar akhirah hijira shekarar 442 wanda ya dace da 19 ga watan harko shekara 2021 muna cikin littafin bulogar mara na hafiz bin hajjar kusurani yau za mu yi darasi na 53 cikin littafin bulugu maram insha Allah darasi na 53 zamu ina ga darasi na 52 da muka tsaya mas'alar karya kashin mamaci ko matacce karya kashin matacce kaman karya shi ne iya dare da bayanin alhurma ta dan adam hayyan mayita yana raye yana cikin yana ya mutu iya da alhurma wannan din da ayi bayanai na masalolin lokan jini canza kaba da sauransu yanzu kuma nan karin bayani na karshe da bamu ida ba da aka yi magana da kasar azamin mai daga kasar ya hayyar littafin isim wata baya a cikin zinihinsu ne mana ya wajen lahin hadisin za mu tashi sabon sha Allah shi ne hadisin sa'ad bin abi waqas daya daga cikin wanda aka bushara da aljanna وعن سعد بن أبي وقاص قال الحدوا لي لحدا وانسبوا علي اللبن نسبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم وانا الوقت إمام مسلم abin da ke cikinta sa'ad ibn abi waqas lokacin da ya zo rasuwa cikin wasiya da yi ya yi bayani lahadu li lahadan amma na amina lahad kuma a dangana tubali a jikin ramin nawa kamar yadda aka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lahadu mu ana muna shak lahadu ba inda ake lahadu kuma sai kasa mai tauri wadda ba ta hadawa an taka ta ko wajen rami ba ta hadawa ba yanzu ta mutanen ba zagurare da yawa nan shikikin ma iya rosa ba sai wuri mai kwari ana rami mai zirhi ƙasa an rami mai zirhi ƙasa mai girma mai waɗi iri guda tsawo guda waɗi duka haɗinsu guda sai can ƙasa sai a yi rami a jikin katanga ta alƙibla ko bango na alƙibla sai a yi rami a tsara yadda mutum za a iya sa mutum a dogara kuma za a sa shi da kafaɗa da gehe ba da ran ba an sa sai a sa tubali a kare shi don kai komo wannan shi ne sifa ta lahad yanzu haka saudiya shi ne suka yin wani balle a madina shi ne ake yi wajen sutura su kuma za ka iske ma an yi da yawa don wahala ramun an yi ramuna da yawa an bari kun daga an zo ya binnewa wannan ba lahi ba ne ba a yi rami wanda gurin an zo binne za ka yi akwai bukata wannan shi ne abinda ke wannan ruwaya muhimmancin lahadu to lahadu ganin akwai masu ganin wane ne ya yi lahadu shi ke ne ganin kowane misali lokacin allawa annabi sallallahu alaihi wasallam cikawa an tura a kirawo masu makwantai a madina a lokacin nan akwai milad akwai mishak to wannan kowanne hadaka ne to wanne za wa nazar ana cikin tattauna ce zaɓin da zakurin a turawa kowa da cewa zo ya rami a cikin su wanda ya fara zauwa sai a yi ko sai aikin shi sai dace milad shi ya zo haka aka wa nazar makwantai na lada aka mishi kuna ce dacewa da zauwa shi ne ba ce ba sai shi za mishi ko ne da ja'iz ne ma'ana halaka ne wannan ruwaya ma musulmi ya tattata ولد بيحقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر وساو بن حبان كما cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an daga kabarin shi kwatamcin dani sama kuma ibn hibban ya tabbatar da ingancin ruwaya da cewa hadisi na hasan insha Allah to wannan mas'alar ta daga kabari a yau ana mutane suna maganganu akwai mas'aloli kanta asali akwai maganar cewa sai zana annin da annabi ya aike shi na kaibar dukkan wani kabari mushrifan illa sawaitu kama duk kabari wanda yake sama yana da tashi illa sawaitu to na illa sawaitu wasu na dokan wai a shahi sama kai ya tozo asalin wannan magana a wancan zamani ya wakana sukan irin da ake a yanzu ma a wasu wurare wasu kaburra da ake da'awar mutanen kware ne sai a tara kasa ga kasa dum da ka kasa mai ta baka tsoro kabarin ake mai kasa tarin kasa mai yawa irin wannan ne annabi tsoro sai dan ali cewa duk na wani kabari wanda yake mai tudu ka shaye shi nan yake nan ya rage ya ture wannan girma ya tuje shi to wannan kalma ta magana sawaitu ita sa wasu zaka ana rigima a makwantai wasu ce a mai tozo su ba mai tozo ya shahi shahi shahi shi ba wurin rigima ba ne yin tozo ya tabbata a ta cikin sayi bukhari hadisin sufiyan tamam ya ce na kabar anasar salama musannama kabar anasar mai musannama na mai tozo ne kabar mu zana kashi ya tozo wanda wani imamun ibn qayyim cikin zarar ma'adini ya kawo sadisan da masu irin magana na dokan shubahar daidaitawar an zuba ƙasa ya ce duka ba wani matsala bin ƙarin ke cewa ƙabar annan sallar salama cewa ƙabaru musannimun mabatuhun bi bata hal ya ce al'arsa astra hamara ƙabar annan sallar salama iya da tozo kuma an shi an zuba tsakuwa yanta zuba tsakuwa a ƙabari don rere kai rushe ba lahi ba ne ba zuba tsakuwa a saman kabari ya ci ƙaunar wasu sarama kabbas an mai tozo kuma an zuba tsakuwa wata jan tsakuwa an zuba a sama wannan shi ne da aka yi magana kenan shahiwa ba ce ba an ce ana ne ba ne ba goyi kurin libre ne kenan ba wani matsala yin kuma wannan sa imam bukhari ya kawo ruwayar cewa kabar annabi salama iya da tozo shi ma kenan babu wani zaka na rigima hankali da yawa kan maganar wancan ma'ana sawaitu ba ana neman ne ba wai ana ne na maganar shahi wanda aka tara mai kasa da yawa kuma da masalar kabari abinda kamar da Imam Nawawi yake magana abinda yake da hani akan kabari ƙara ƙasa wadda ba ta kabari ba dai tudu amma ko da ana maganar kabari da shibirin sarwa sai a ci auna hawa ko kwatamci abinda yake hani a kabari ba dora ƙasar da aka huddo ba ƙara ƙasa a sama jinin girma amma idan an mai da ƙasar da aka hudu ba wani kan shi a mai da ƙasar da aka hudu a ciki kuma a mai tozo hatta zuba ruwa akwai ƙasar da ya zo magana zuba ma ƙasar ruwa don akwai ya tabbata a zuba ma ƙasar ruwa don kata ruwa ana ya tabbata ya samu ya da asar kenan dan saudiya na gana rigima a saurare na magana wannan dinin da ƙasar wannan ya ce wani ya shahi wani tare wani shahi ba wani matsala da an mai tozo gaskiyar magana to yanzu dai nan na imanu bahaki bayan ya bada labarin sarama an mai lahalu kuma an daga kabarin shi kusancin ɗani guda a wannan ruwaya ta imanu bahaki kwadda imanu bahaki ya tabbatar da da ita haka ibn hibban ya tabbatar da ingancinta mun ta hadisi ne cewa hasan mai kyau wali muslim anhu radiyallahu anhu wata ruwaya ta muslim daga shi waye jabir bin abdullah yake bada labarin cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabr wa an yuqa'ada alayhi wa an yubna alayhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana awa kabari fantir a shahe shi kuma ya hana a zamana akan kabari wa an yuqa'ada alayhi ya hana zama akan shi wa an yubna alayhi haka ya hana a yi gini a kan ƙabari duk wannan abin uku hannu ya zo kansu ya mai ado da zama a kan shi da gini a ta da gini a jikin ƙabari inda gini ba a yi duk wani an hana hatta da maganar lamba ta bata cikin littafi na albani a kan mutane jaka ruwaya hatta ba ni kuta ba alai an hana yin rubutu a cikin irin sa flak ba laifi ba ne ba a sa flak a sa lamba za mu ce a sa abu a rubuta a manaka ba ba rubutun gobe kuma a sa lamba wani kari alama don mu gani kabarin wani ku sa falakin ba rubutu wani ba ne ba sa alama a jikin kabari ko da ice ko da kari amma rubutu ne laifi rubutu a san wani dan wani wannan shi ne laifi wani ma sa sirri fazuwa ne zama san babu ne da ciki wannan yi wani yake hutawa mun hutawa ne wajen huta ce baka tabbas kenan ba a rubutu a jikin kabari da sunan wani dan wani ko jikan wani amma alama ya tabbata yin alama akan kabari zama ga damin ana yayi alama akan kabari insha Allah zamu gani a gaban insha Allah wa an amir bin rabi'a رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مزعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدار القطني أبن لك وانا رواية عامر بن ربيع كبار الأبان إن شاء الله صلى الله عليه وسلم يا سلا يا سلا عثمان بن مزعون كما يجي قبر يا كواسا أكو ka cika hannunka hasa mana ka cika hannunka da ƙasa ka zuba ya yi jimki uku na ƙasa ya zuba yana daga tsaye wannan ruwaya din da ya kata a nan ta dara kutani ba hukumci cewa ruwayar abu magana ƙari ruwayar ba ta da suna da kyakkyawa tana da matsala amma hukumcin da lafazin abin da ya kawo hukumcin da ya tabbata kuma albanin hadisi yana da shawahid in ma isnar wani ɗaya rauni ka'ida ta malaman hadisi hadisi yana da shawahid to suke ba da ƙarfin cewa ana ɗaukar ƙasa ka ci hannun ka zuba su uku cikin kabari wanda ya tabbata ci hannun ka zuba su uku ya tabbata abin da yake bai da tushe bai da bai da inganci kai kwata-kwata akwai abin da suke ƙarawa akwai wani asar ya zo wanda bai shi da yanci da yafi jiddan aƙalla raunin ya kai gaya ma ba rauni kaɗai ba wanda cewa tun a yi magana jimka uku sai su yi a cewa me aka cewa sai su yi jimka ta farko a timin haka laƙanakun ya zuba ya da ko ta biyu a cewa fiya nu'idukum ta da kwata uku ta ce wa minha nukhrijukum taratan ukhra wannan asar al-albani ke cewa ya ka bani maka mazan maka wata karancin daraja amma mace na ƙarya ne mazu'i ne ba to da'ifi jiddan bai da sam maganar yin dokan uku ya tabbata ka zuba amma wata addu'a ta musamman a ta daya ga kaza adda zuba ta bi kaza wannan bai da isnadi kyakkyawa illa wanda ya kai gaya wajen rauni sai wannan shi ne abinda ke wannan ruwa sai wa an usman radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafn al-mayyit waqafa alayhi wa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al abin da yake ruwayar usman bin affan ne da yake ba labari yake ba labarin halin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake sutura yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafn al-mayt manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya kare binne mamaci wa qafa alai iya tsayuwa akan wannan mamaci ke tsayuwa yake wa qafa alai shi nasi na sunna haka qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya manzon shi kashe wala tusalli ala ahadin minhum mata abada la taqum ala qabri ko abinda ke musulmi an Allah yake yake ka shi kaiwa munafikai kaga ƙara sallah ga ɗaya akan su kaga ƙara tsayawa akan kabarin su munafikai kenan kenan manzo Allah yana sallah akan gawa kuma ya tsaya akan kabari ya mata addu'a wannan abin bi aka hana yawa munafikai a sallah da addu'a akan kake na addu'a shi a tsaye kenan nasun qur'ani haka sunna wannan shine abin da sun yake ba labari wannan ruwa ingantatta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idza faraga min dafan mayit in ya kare binne mamaci wa kafa alai yana tsayuwa akan kabarin ko akan mamacin sai ya ce istaghfiru li akhikum ku roƙan ma dan uwanku gafarar Allah wasan nota sabitu ku roƙa mai wasan Allah ku roƙa mai tabbaci mana tab mai da tambaya ta mala'iku ya ce fa'innahu al'anusa domin a yanzu ana nan ana tambaye shi shi ne ke na amfanin rake gawa kakabari bayan an binne za a tsaya a yi wa aiki ko da ana zama ne ana zama lokacin shirya gawa ana zama rubuta aiki sana zama amma ana karewa sai a tsaya a kan kabari a yi addu'a ta wannan mamaci Allah maka sallu Allah musabbitu Allah Allah maka sallu Allah musabbitu Allah gafarta mishi Allah ka tabbatar da shi wannan shine abin da ya zo a wannan ruwaya ta abu dawud haka imam hakim ya inganta ruwaya sai wa an damrata bin habib radiyallahu anhu ahadu tabi'in qal كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله يا فلان قل لا إله إلا الله يسعو يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد تراه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا wannan ruwa kaddamta bin habib cewa ɗaya da ta cikin tabi'ai aka ba da labarin cewa suna so magabata suna son in an daidaita kabari mutane sun juya kenan za a tashi a tsaya a hodi haka akan kabarin shi ya wani dan wani ya wani ya muhammad ya zaid ya ilyas kai la ilaha illallah kace la ilaha illallah ya ilyas kai ka musulmi mutum ana wani kace la ilaha illallah ko kana koya mishi dai idan amina tambaya ta kalmar shahada ya bada kace ya zaid ya wani kai ce rabbi allah allah ne ubangiji na addini na musulunci ne annabi muhammad shine annabi na to wannan ruwaya ga da ta zo kuma amma ba ta da inganci kwata-kwata kamar da imamu sana'ani cikin subul salam ya yi magana kan wannan mas'ala ta talƙini ga mamaci bayan kabar bayan an binne ya ce duk wani wanda ya san me ake kira da hadisi ba ɗan kwashe-kwashe ba wanda ya san me ake kira da hadisi ya san da wannan hadisi ba shi da asali a sunna wanda ya san mai aiki da hadisi ba kuma ya kwasa ba kenan wannan mas'ala babu ita kwata-kwata a cikin sunna bai tabbata ba kuma kamar da yake abin mamaki ruwayoyi na kwashe-kwashen ma su suna kawo tsatsaye da ake ba tsakon na baki wani na daga da nan a tsakon na yi ta masu yin ma na kwashe-kwashen a tsaye ne kaga namu a nan kaga babu babu aka ce babu sunna bid'a amma ba kullum kama kama shirme ne kullum ba wani addu'a za ta gunne kullum tsayuwa ake a sunna haka yazo a nassun qur'ani haka yazo a sunna tsayuwa ake a yi addu'a kullum ba magana kama sunan shi wadan wani wai za su alaka na malakani arrabika wa nabika fa kullu ma allah harbi sallallahu ya abdallah ya abdallah su ana haka su kira su kama sunan ya ce yawa ba allah to kakan abdullahi kenan sunan shi sunan kamar kira shi ne na abdullahi kenan to wannan kuna abin da yake amfani ga mamaci wanda ya dace da sunna an kare binnewa kowa ba sai malama zai ga jagorancin addu'a ba malama ga jagorancin addu'a nan kowa za a tsaya bakin malamin ce kuma a roƙa mai amma addu'a bin ke sunna amma addu'a Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu ya tamma ta kura Allah Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbitu kowa zai ta mai addu'a bakin lokacin aka addu'a kullum shi ne abin da yake amfanin mamaci kuma shi mana mumin sunna kuma shi ke amfanin mamaci wannan addu'a ba karanta kaza ba kawa kaza kawa kaza ko a karanta yasin hau gwanda ma magana karanta yasin asar ya zo mara inganci naka dangane ga zama na magana karanta ya sun ko tabaraka kuma shi ma cewa bai daga cikin sunna kuma hatta an kace a maza bane mini bane hatta a malikiya ba karanta ya sun ko tabaraka kurin an kwaso abin da ba ka sa malikiya wanda kuma abu ne a hili aqida imam malik fi imam malik ba karanta mamaci qur'ani ko a sallah wajen imam malik inda mutum maliki ce a malikiya imam malik ba karanta mamaci qur'ani ko a sallah kurin addu'a zai balle akan kabari asarkin da yazo bai cikin malikiya kuma imam malik ya inkarin shi kuma inda ma mazhabar da kasa imam shafi ruwaya batar inganci wata kawo karanta yasin a wajen mamaci ko mutu shi ko bayan mutu ba wani abin da zai mai amfani kamar da imam ibn kasir cikin tafsirin suratul insa suratul wannan da ke tafsirin suratul najm da yake magana cewa wa alaysa wa alaysa insan la masa wa ana sa'yu sawfa yura iya bayanin wannan mas'alar wannan abin da yazo a sunna shike shike a hannun mamaci da bai zo a sunna ba bai wa mamaci amfani yace magana karanta ma a wani alqur'ani bayan ya mutu yace bai zo ba daga manzon Allah ko sahabbai ko da ishara bai zo ba ashe suke ce law kana khairan da sabaquna ilai inda ha alkhairi ne karanta mana alqur'ani da wa'annan sun riga yami manzo ana kusa ta musiba kenan mu kuma akan mi kenan zamu ce a rinka yi bai da wani tasiri kurin abin ya zama kaman kaman kaida ma na karanta alqur'ani bashi da asar kyakkyawa wanda za a dogara kan shi ce inda alkhairi ne da sun riga da ta musiba to kenan kai ma illa abin da kace an magana uwaye su uwaye mas'ala ce mai zaman kanta ganin annan salasar ya magana dangana ma cewalar insal min kasabi ruwa ta kawo dan mutum iya daga aikin shi ɗanka ɗa da uba ne kaɗai suke da samfur san kwanta kai tsaye da abin da kai allah kai mahinka karatun ne kai mai kai mahinka wannan komi zai kai wasu abin da alheri kai karatu ne kai amma an ba ma yi ba akwai maganganu kan isar da wani abun ba addu'a ba amma ta addu'a kuma ittifaqi ne kowa zaka yi mata kowa zaka yi ma addu'a amma magana wani aiki daban amma shi ma'ahi wannan kai tsaye ne kuma shi ne mahi amfani ga mamaci ba mutum ya mutu ga ma'adin da ba za a yi bayani idan mutum ya mutu aikin shi ya yanke sai uku daga cikin uku aya kuwa wani zan salami da olawu ɗaya na kwarin zaka mai addu'a duk da ba sai addu'a ba duka aiki alkhairi da ɗaya yi allah zaka yi ma'ahi shi kuma illa ko na ɗan abin da ya yi wajen ɓangaren addu'a ka amince da ma'aiwa magana addu'a ta allah ya ci kansa ya gafarta musu kuma tana masa amfani hatta a lahira ya tabbata ruwa ingantatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa gobe kiyama za a daga ma bawa bayan koma ga Allah za a daga mai daraja a gidan aljanna lahira zai mamakin kanshi anna li hadha ya rabbi a mutuwa shi bai bai wannan daraja zai ya bashi wata daraja wadda ta huce matsayin da shi ke da shi a lokacin mutuwa sai Allah ya sa bashi labarin bashi labarin cewa wannan ka samu wannan bistighfar waladika laka dalilin nema gafara da ɗanka ke maka kenan Allah maka sulli abi misali baban babanka ne Allah maka sulli abi Allah maka sulli warhamu kai ta mishi ko an lokaci ko a sallah ko ba sallah Allah maka sulli abi Allah maka sulli warhamu babaka ce Allah maka sulli ummi Allah maka sulli laha warhamha uwaye duka bi su mutu Allah maka sulli walidayya Allah maka sulli warhamu kai ko da suka musu ba zama ta ko da rai Allah maka sulli walidayya Allah maka sulli warhamu wannan kana iya ta ma'aiwanka da rai ko bayan mutuwa kuma wannan yana amfanar ma'aiwa hayyar mabitan ko sun mutu ko sun rarrafe masu amfani na haka kenan shi kamata mu rike da wancan kwashe-kwashe na abin da bai da inganci kuma kamar da ina ga dan kodiyo ne rahimahullah cikin ya sunna yake bayanin irin waɗannan hanyoyi da ake bayan sunna ba ko sadaka ko wani karanta karance yace duk abin da aka yi ba kan sunna ba kai da kasa aka mamacinka ka ba da kudinka babu lada shi wanda ya bashi lada kuma mutum bai samu kowa ya ci asara ce shi mamacin da aka bai samu dama ya ka sunna ce kuma kai kai asara ku baka lada shi wanda bai lada duk an yi biya ba daya kwace uku ba ma haka dan fodi cikin cikin wannan litan cikin akan janaz cikin ya sunna dan fodi wannan bayanin duk abin da aka ce na mamaci kai sunna kuma in kana san mamacin kai karu ya amfana da abin da kai na alkhairi to kai dai da sunna amma da maka sunna ba kai bid'a to biya wuce ko ku babu kai ba lada ga asara kudi shi wanda bai ladan kuma kuma mutum bai samu komi wannan shine kaida ta aikin alheri sai in ya daidai sunna shi kuma saba sunna wannan na magana ake na sadaka sadaka da wani karanta karance wata fidawu kawa kaza dubu saba'in hailala dubu saba'in asuwa dubu saba'in duk wannan kurin suna cin kudin mutane kurin ci da addini ne kurin suka kira kurin bai da asali da sunna ce sai وعن بريدة بن حسيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فترواية الترمذي وانا رواية مسلم وانا الترمذي يكا رواية أما سيكارا فإنها تذكر الآخرة كنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وانا مغانا تابيو بايا asalin harkar musulunci ganin mutane suna da alaka da bautar kabarbura bautar ababen kawo suka mutu matattu sauransu wani abu ne a zakatan mutane harkar musulunci annabi sai hana ya hana kai ziyara kabari sam ba zuwa da musulunci ya zama aka fahimci addini aka fahimci addini kuma ya tabbata kuma shine ce yanzu da na hana ku amma yanzu ku kai ziyara kabari saboda ziyara kabari iya tuna maka lahira kenan kaga babanka ne da kuna kuna rayuwa tare kusa tare shi ma tarbiyyar ka wannan babaka ce kuna abokin ka ne da ku kai ku dawo tare wurin ku ci ku sha tare ku shawara tare kai min shawara in mi za ka yi kai min shawara kai ma shawara ka daga shi na kun a kabar ya ji da kai matan haka ne in mi kuɗi da ga mi kuɗi nan go ko na garin ku gashi nan in wahalar ce ga mi duk gashi nan dai wuri ne kurai wanda ke ba mutum ma'ana darasi na rayuwa ya sa maka faɗakarwa shi yake da kyau lokaci zuwa lokaci mutum ya kai ziyara kabari kurum haka nan kurum kaje ka musu addu'a kuma ka dauki darasi a wurin illa akwai abin da yake ma'ana ake mai yawa hayar juma'a ba wani aka da sunna ba hayar juma'a ba duk lokacin mutum na ko lokaci illa anan zuwa da dare ne matsala dan za a yi ma tuhuma dan ganin kasa kasa ce wurare da ake yan yan danwara yan tsubu sun yawa kasashen mana akwai ƙwarai masu ɗan tsubu da ɗan damar sun yi kasashen masu masu sigiri da kabari shi sa kina ga mutum a kabari da dare za a tumce ka irin wannan ne ta ana zuwa ana yi a tone kabari a ƙorace ta kaɓan mutum ko abin ne wani abu da ana ke ne to ganin wani abin da yawa a ga mutum da dare a kabari sai a tuhume shi da abu amma da ka je lokacin da babu tuhuma da sahiya misali da rana ka je ka yi addu'a ka wuce da ke kuma ka yi ka wa'azutu a cikin hidan kabari Allah ya taimake mu sai a nan a makaciyar royal da ya kawo ta a ta nance ko ta ibn majah ce ko a watan ta musulun ce ya kawo kurin kuntu na haitukum an ziyaratul qubur fazuruha ruwa musulun tirmizi ma ka ruwaya amma shi da ya kawo nafasin sai ya kara akawun nafasin sai ya kara fa innaha tuzakkiru al-akhirah sai ka zal ibn majma ibn maja ya ka ruwaya daga hadis ibn mas'ud amma ya sai wa tuzahidu fi dunya kenan tana tana maka lahira tana ka gudun duniya to amma wannan karin ibn maja ba shi da albani ya ce da ne da'ifi mai rauni ne karin ibn maja tana sa gudun duniya yana albaniyar rauna shi da masu ganin cewa hassan ne amma dai ji albaniyar rauna disa na ƙarin tana sa zuhudin duniya ko da akwai ma'ana dai da fasin yana matsala sai wa an abi horaita radiyallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam la'ana za'iratul qubur akhrajahu tirmidhi kuma sahawi ibn hibban wannan ruwaya ta ake cewa nusala salama ya la'anci masu ziyarar kabari wannan matsalar hadisi yana da matsala wajen inganci da abin da yake hukumtawa labanin rahimahullah ya magana cewa abin da ya inganta a lafazin hadisin ya tabbata hadisin amma lafazin ne ba haka ba wanda ya inganta la'anar zama ماذا تقول لأنا زوارات القبور معنى زوارات القبور زوارات القبور زوارات شيني انغانتا زوارات irin wanda da za'irat na aka ce kurin annabi kenan ya la'anci mata masu ziyara kabari kun haka ke kuntawa zakashin wannan ruwaya dama cikin malamai suka haramta bata zuwa makwance kwata-kwata san bata shi ba to a runar banin wani gaba na cewa cikin akamar tana cikin shi lafazin za'irat bai da inganci wanda ya inganta zawarata ne kina abinda aka na yawan ziyara mata masu kai da kawo makwantai shi ne aka ɗan shi ne ba shi ne yawan zuwar zawa amma misali mace mijinta ya mutu ko ɗanta ya mutu ta ya mutu tana dama ta kai ziyara kabarin shi in ta bukata tana dama saboda daga cikin dalilai aisha radiyallahu anha take ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita da wannan abin da ya wakana wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ya ya ɗakin ta suna kwance ya tashi cikin duhun dare ya silale ya dubi ta almunci a hankali ya huta ashe tana ganin shi sai ta kyale kamar ba ta gani sai da ya huta cikin duhun dare su fito bayan shi samun ba zama tana bin ba tana bin bayan shi sai ta gaya ne baki makwante na madina ita abin ta zama ne daban shi abin da ta gaban shi daban ita ta zama da kula gashi gidan cikin yan wanta ne ya shiga makwante tana kallon shi ya tsaya ya daga hannu sama tana kallon shi an jima ya kare abin da yake yi sai juyo ita kuma ganin kai tardo ta a hanya ta shiko da gudu ta zo da gudu da kwanta kai gani da ta zo da ya zo gida ya zuku tana shishika to aisha lahiya na bar shi kina barci wani zuku shishika a ce ba ku mace a akwai amma ya za a yi cikin ba ku kina kwanci na huta ke gwamnati shishika zo ta ce a ba ku mace wallahi ko ke ban labari ko allah almin gabe ban labari yanzu ko ki ga muku Allah ga abin da ka kona wata tabbas yasa akwai na wata boye mishi me akai ko ki ban labari ko Allah masalan ga ban labari abin da akai sai ta tsoron kan a san kuma da wahi kanshi to la rasulullahi abin da yau kana lokacin da ka huta ina ganin ka shine banka da ka je ka tsaya ka na kalan shine da ka kasko ni shine shigo da gudu na zuciya na kwanta dan ka gane tace tace sai hangaje ni da kaji bige ta kirji cikin zamanin Allah da manzon shi zasu zalunci ne kike zamanin ke zalunci kewaye ne bugun ta hankali ta ce ta kai ta ce zai abu annabi abin da mai ciwo kenan ya sa kamar zai mata kamar zai kewaye ne cikin wani cikin dare ya ce ba ni ba ba ni ba abin da abin da huda ne muna tare da ke malaka zai shigo ya zo bai waya shigo inda muke dan kira bakistar shi ne kira na huta ya ce Allah subhanahu wataala ya bani umarni in je in kai ziyara baki musu addu'a da addu'a tana haska kabarin su shi ne mutane ya musu addu'a abin da ke gaban gida ba to annabi sallallahu alaihi in na kai ziyara nikon mai zan karanta shi ne zai gamta addu'a ta shiga makwantai assalamu alaikum da ƙaunar mulmini wani musulmin na sha Allah bikun haikun a sha Allah na alaikum afiya da kan zama addu'a ta shiga kabari kaga kenan inda mace ba ta zama ta da kuma mata addu'a kun sha ta yi mai zan karanta ne na kai ziyara kabari kuma aikace a sha ta je kabarin abdurrahman ta kai ziyara ɗan wata da ya rasu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya farko musun ta inganta ya iske wata mace akan kabarin wani nata tana kuka kaga ayar annabi sallallahu alaihi wasallam ki ba zuwa ziyara ba ko yana ta ce mata ɗan uwa ki hakuri ki nemi ladawa wajen Allah ta ce kai ba kaman da kai ne da abin da kaman da haka ba ta kobe shi ba sa na ba sa na bane ba ta ce kaman da kai wani mutum ta da ba kai da haka ba annabi ya gaba daga ba aka ce mata wannan manzo Allah manzo Allah ne gurgurma ta bata ba shi ta gida ta so la wallahi san kai ne ba a kare hakuri da ta na hakuri ta hakuri da ta farmaka ba ba ki kare ba ba wannan ta wannan na hakuri da na hakuri ita an kare ai ana hakuri lokacin zo musiba bayan ki kare nake ba ki maganin ki sai ki na hakuri ki da take hakuri a takaice da kenan mata kaga annabi abin cewa ba ziyara a takaice dai kurin maganar mace in ta kama wani na ta yi rasu wani abu ya kama dalili tana iya zuwa ta kai ziyara in ta bukata tana kai ziyara kabarin cikin wannan ruwa lafazin za'ada ta kabul bai da inganci na za'ida ta amma da inganta zawarat shine wanda kan ci aka mutu na kwarin na albani sai ka tattauna magana kware to sai sai wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة أخرجه أبو داود آه وأن رواية abin da yake cikinta cewa manzan sallasalama ya tsine ma mata masu kukan kyara na'iha kukan mutuwa da masu zawa a zamana a rika shurare wannan ya ka cewa duk da ruwaye tana da rauni amma hukuncin wuri da yawa tabu hal muslim cewa annabi yayi magana hana kukan kyara ruwayoyin ingantattu bukhari kuma muslim har magana cewa na iya daga cikin al'amura na jahiliya wanda musulmi su bari ba a cikin akwai kukan kyara da magana idan mai kukan kyara ba ta tuba gobe kiyama za a mata riga da riga ta wuta wannan da abin sananne kukan kyara haramun ne an haramta shi amma lafazin ne da ake magana a hadisin shi yana da sanadi mai rauni wanda bai inganta ba وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح متفق عليه أم عطية تكيتشوى أنه صلى الله عليه وسلم يا أبو شمعنا دس مبايع دس مش مبايع أتشكين مبايع دي مسلم bayan sun musulunta sun yi mubaya a cikin abin suka ɗauki alƙawari ba za mu yi kukan kyara ba shi na Allah na nuhu ba za mu yi kukan kyara inda mata ba kenan annabi ya mu baya a kan shi kenan laihi ne yin kukan kyara a lokacin rishi kuma a lokacin mutuwa ba a yi laihi ne babba iya cikin makabira wa an ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wasallam qala الميت يعذب في قبره بما نيح عليه ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأن رواية ابن عمر وده بخاري يكاو مسلم يكاو هكا مغيرة بن شعبة شي ما يكاو لابارن أبخاري مسلم ميك تكن لابارن cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almayitu yu'adhabu fi qabri bima ne alai ana wa mamaci azaba a kabarin shi dalilin kukan kyara wanda kukan mutuwa da aka mishi amma kukan mutuwa mun san kuka wanda aka hana na sauti eh sauti ana daga murya da kuka shine haramu shi za mu ga magana hadisin gaba da dauke maka da shubha kenan dai a takaice nan mun kada cin katin nan motsa mun kawo mas'ala ta tamna kanta ta hasalin magana akwai al'ada sananna a wannan lokaci a cikin larabawa na magana mutum zai wasiya ma don a san ɗan dangi ne a yi kuka da kyau a jima a kunna ana kuka don a san mutum ne mai mutane mai dangi ana san shi har wasiya ake amai kuka a zaka kuma sanar cikin wurare na yin kuka da yawa ga mamaci ya kasanta mutum ne mai matsayi ya yi kuka a yi kuka wannan wai shi ne kwatanta wai mutum ne mai wani abu ko mai jama'a mai mutane kamar da ke annan kasa ta makwabta wanda ake zuwa ha akwai ta grup inda ake ɗauko mawaƙa 'yan kaza akwai grup da ake zuwa ɗauko su gurin aka ka mutuwa can ka musa wajen lagos inda yake ba babu mutum duk mutum baki ne aka ka mutuwa don za ka maka da kowa har shiga da kowa hayarsu su ku ake suke na kurin su zauna kun su ta kuka kurin a ta kuka kurin a ta kuka eh kaya mun ne kun su ake suke na kurin nan nigeria na lagos na ga mun su ku ake suke na kurin gurbice kurin su don ka ce maka da kowa in ka mutu zai kuma gaito su kurin a zo a yi kuka a yi kuka a ɗauka a je abin ne ana kuka shi kina biya su ce su وشي لا تكن كيف مثلا كذا جماعه لكن شيطان شيطان ba idan shiga ba ya ji mai yayi to kenan irin wannan al'ada ce cewa idan akwai wata a cikin ku kuma baka yi wasiya ba ko kace ayin amma ba shi ba abu ne a fili karara laulata da wasu tarwatar ukura Allah bai kama dalilin bai wani wani kuka kuma kai amma azaba haka kodan wannan san zai zai Qur'ani haka magana cewa baiwa don kurin amma kuka ba hannun kama azaba wannan kuka wanda kana son shi kuka amma mutum kuka shi kurin ya kan shi ba ba wani magana ka ciki kurin shi da Allah ko ita da Allah wannan gama shi makukan da amma zabar mutum ne da gama da makukan da amma zabar na hala da amma zabar da gama da makukan wurin ba makukan ba kukan zai magana da amma zabar dan bai san bai san bai san alheri yaje da kuka kurin kana amma zabar tun da zama ka zabar ba haka bane ba kuka wanda kana da sabbin sai magana kuma su masu yin abu na laihi ne babba yin kuka daga kuka ba hana ba kuka za mu ga gaba inshallah hadisin na gaba wannan ruwa da makaranta dai bukhari ya kata muslim ya kawo ta sai wa ana anas radiyallahu anhu qal shahidtu shahid shahidtu binta nabi sallallahu alaihi wasallam turfan wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis inda qabr inda qabr fara'aytu aynayhi tadma'an rawahu bukhari anas bin malik ya bar labarin cewa na halarci binne ɗaya daga cikin ɗaya nan sallar salama ana binne ta naje binnar manzan sallar salama yana zamne a wurin ƙabarinta fara'atu ainihi ta na ga idan shi biyu suna zubo da hawaye haka wata ran na ga ɗaya cikin jikokin shi annabi ya ɗauke da shi Allah mai cikawa sai Abraham da Afiya ga annabi ya zubo da hawaye ya rasulullah kuma kai da kanka ya rasulullah kai da kanka ya rasulullah kai da kanka ka kuka da hawaye yace wannan rahama ce Allah a yi da mutane wannan magana hawaye yace Allah abinda abinda muna faɗin kalma amana abinda yace ido zuciya na bakin ciki na mutuwa ko ta waje ce da biya mutunci tana damuwa akai mutuwa kuma ido yakan yi hawaye amma ba za mu ta magana wata saba Allah kenan wajen abin da tsoro baki ne ake tsoro yayi magana mara kyau ko daga sauti ko magana amma dan kai kuka da hawaye idan kai ka hawaye amma ka mutuwa ba zai bane ba mun zana kan shi yayi ya ce wannan rahama ce Allah sai ka a cikin zakatun mutane kenan kuka da hawaye ba zai bane ba ga manzo Allah yayi kuma ya tabbata wuri da yawa ya kuka da hawaye akan mutuwa akan mushi kenan nan dan kaga ce magana kuka duk kuka ne aka hana shi aka kawo ruwayan ta hawaye kenan kuka na hawaye ba sauti wannan halaka ne in an yi wannan kuma ruwayan Imam Bukhari ya kawo ta وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تطروا أخرجه ابن ماجه وأثله في مسلم لكن قال زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يسلي عليه abinda yake ruwaya wannan jabir bin abdullah jabir ke ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tadfinu mautakum billayl kal ku man kakku binne matattunku da dare illa an tutaru sai idan bukata darura ta sa ai cikin dara wannan ruwa ta ibn majah asalin ruwa ya ga cikin sai musulmi amma a can abin da yake cewa zajara annabi ya tsawatarwa an yi kabarar rajul layl billayl abin ne mutun cikin dare hatta yusalli alaihi sai an mai sallah wannan kalmar sai amin sallah wanda karanci akan akan da albani cikin akan da na albani kwarai yayi maganganu balle ta aliki da kan maganar malamai maganar magabata kan wannan kalma ta ta salli alai dan wasu na ka cewa nan an hana abin ne mamaci da dare sai an mai sallah kenan aka mai sallah za a yi in ba sallah bane ba sallah bane ke cewa ma magana cewa mara fa'ida yo da rana ana bin mutum in ba mai sallah ba amma ne ke raddi kan magana wani magana mata babba ce ba wani zama ne ba dan a ce dan sallah ce ita da rana ana wani ba sallah ba me ya kawo magana dare shi sai dai kama ganu da dama ya goyi bayan masu ganin ita mafi yawan malamai suna ga halaka ne shi ya ga akwai dalilai dai wanda me kujar jamhuru suke kan magana halittin yi ganin annabi sallallahu alaihi wasallama da dare aka binne shi abubakar da dare aka binne shi dama cikin sabai kin sabai su binne dare to albani an kano na magana da yake kaman kan wancan ra'ayi ce a bai kiya ba an an binne annabi cikin dare ba in kare an binne abu da da zama cikin magabata da wannan matan da aka binne wannan mai shara a masallaci da annabi zai tambaya ce in ta mutu a gaya ba gaya mace ko cikin dare ta mutu aka binne ta ko ma zai bice bice bice bice bice aka binne ta ba fadan da ya mai ba gaya mace ba kenan ina gaya maka zai zo kenan to wannan yasa kenan sabi ta mahiyyan malamai suke ga cewa halittar binnewa cikin dare in ta kama na wannan dalilai ne da shi albani ya rubuta kan ya ce wannan ai damar ruwa ta ilatu tsaro wannan kalmar ilatu tsaro kenan wannan da aka yi an yi amma dalili ya kawo wata daruruwa ta kama kaji misali za a misali ya mutu sai da aka kwana biyu zuwa uku aka binne shi dan daren litinin ya mutu abin da shafi da laraba kenan kaga wannan jima yawa can za ba abin da aka binne ba na samu matsala abubakar wajen abin hali abu dai suna ga akwai dalilai da yake gani wanda sai aka binne cikin daren ba dan ba wai daidai ne amma sai magana cewa sabanin gaske wanda gaskiya binne wanda ta kama illa abin da ta yake a hili cewa binnewa da rana za a yi samun mutane akan cikin dare kuma kowa ya san mahimmancin taron jama'a masu addu'a ga mamaci iya da mahimmancin gaske wannan shine kurin hujjar cewa a barin kuma labarin zai kai ga nesa ba a shigar lahi ba kuma an samu fa'ida ta yin sallah ga gawar shi mamacin da samu karuwa da a yi cikin daren mamakin suna akwai saku sabani ko amma gaga a ce a bari da sahin zai fa'ida samun jama'a kuma ba ba ba sabani akan ci a yi lahi ba yi lahi ba babu lahi a ciki kuma ga fatala ko ga fa'ida ga mamacin wajen mai addu'a dan samu ai samu tare jama'a shine kudin kenan inda ba ta da ruwa sai a bari da ranan shine yayi da abin da cikin dara kudin shine za magana wallahi a'lam sai wa an abdullah bin ja'far radiyallahu anhu qala لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم أخرج الخمسة إلا النسائي لوكاشن دا لما جاء نعي جعفر معنا ياكو ياكو جعفر معنا لابار متو جعفر شين نعي جعفر لما جاء نعي جعفر لوكاشن دا ياكو متو جعفر يزوك lokacin da aka shi kenan a mu'uta da shi da zaid da ja'far da abdullahi bin rawaha da jagorin komandodin yaƙin mota kanan salama ya aika su yaƙi na harko da aka buga don shi an buga da buga ba buga ba amma mu'uta an buga tsakanin musulmi da kahurai an buga an yi gugurman ya wurin kwarai annabi ya sa cewa a sa zaid shugaba na harko in ya mutu ya ce a sa Ja'far in ya mutu a sa Ibn Rawaha kuma la kadara haka akai Zaid ya doka ya shahada Ja'far ya doka ya shahada Abdullah ibn Rawaha ya doka ya shahada wa Khalid ibn Walid daga ba shi kurin ya ga dacewa ya doki jagorancin jama'a annabi wani abin ya wakana manzana yana Madina tsakanin da mota wajen kilo 250 da wani abu ne tsakanin mota ta dan farancaki gabne da Jordani Saudiya da San Jordani kenan gabni dan farkon sham ne a can aka gamu aka yi mugun fafata ta labari kwarai a takaice da kenan annabi iya gida kilo dubu na abu amma ce ku yi sanarwa a zuwa taro hikima musulmi labarin zan baku labarin sojojinku mujahidanku a wurin filin wama aka zamana hikima da tayin abin da ya wakana zai da ya ɗauki kwamandanci ya yi ya shahada roƙa mai gafara ta Allah suka fi lulahu roƙa mai gafara ta Allah ya ce bayan shi jafar ya ɗoka ya yi ya baki nashi ya iya hori ya kuka ya shahada kuma addu'a rulabin rawa ya ɗoka shi ma ya yi ya baki ko ya shahada kuma a roƙa mai gafara ta Allah iya zamani akan mimbari a madina kyautar labarin dalla dalla abin da yake a filin wama ya ce bayan su khalid bin wali ya ɗauki jagoranci ya ce takobi sai fi suna ya sa mai takobin Allah wani Allah da shi ya sa ya fafata da ya hudu da musulmi daga cikin wani hadarin kenan na kaga nan na maganar mai aka cewa ya yi wannan sanarwa da aka ya zo ya kira mutane cewa ku taimaka mai yanar jafar da abinci saboda in aka mutuwa suna da wani shakar kenan abin mutuwa ne damuwa da mutuwa za ta ɗauki hankalinsu bisu yi abinci ba a taimaka mai iyalan shi mana a taimaka mai iyalan jafar don wani abu da ya ɗauki hankalinsu da mutuwa ya zo shi ne asalin taimaka ya lama mace aka mutuwa da magana tuwo ne za a yi a kai kayan suke nan ko tuwo ne hatta kudi da ke ba da abin yana iya da tushe akwai kudin sai sai akwai kudin mutu akwai abu da ya rike bakana balle mace mutum ta mutu akwai san da wani da ya balle a maraya irin kudin wuta kudin ruwa sauransu kudin ce wani wanda su ce a sha ke dole shi asalin kenan aka yi mutuwa a taimaka a taimaka mai yalan mamaci da fatar wannan abin zai zama agaji har Allah sa samu dai waraka samu dai ko gado ko abubuwa dai samu hanya sabuwa kaga wannan shi anan muke yi amma kuma abin sai juye su wanda suke jagoranci abin malamai sai suka mai da abin kurin kasuwa ko wurin ci abinci kurin daga ayi mutuwa an samu an samu ana ana lissafin kudin cewa ne daga ayi mutuwa shi kenan ya kashe kurin shi ya tabbatar ya samu kudin miya kudin nama miya shi ne daga an cewa yana mutuwa an kare wallahi abu na hili abu na hili suna faɗi kuma abu ne zuciya mutum masu haka take an kai daga an ce wani mutu a unguwa shi da samun kuɗin miya to wannan bai dace ba ya kamata wannan kuɗin a taimaka ma yanar mutum kuma yawan balle balle an zunga mu Allah taimake mu dai na ba kuma sadi dai na konkire wani ahili na maganar amfanin ajiye wani kuɗin wannan wancan wani bawan Allah wanda ke cewa Allah mai cikawa ya ɗauki kuɗin marayu kuɗin wajen mutuwa aka kawo kuɗin aka tara accident ne mutumin yayi mutuwa mai tausayin wannan aka buɗe aka tare da yawa a mutuwar sai shi mawa wanda ya rasu yanzu sai ya ɗauko da kudin ana an taru ana nawar kudin kudin ya kulle da darawa ne aka tana kai ce a gida ce aka bukata ce a aka tare hayaniya da malamai da yan goyon bana abu ce wala bai bada aka ta rage shi ka to a rage masa ce kofi bai bada kun ya kulle kudi ce kasashen gida kun ya sa ce wannan ka rike ya ce wallahi kudin wani muka aji ya ce kashe ga mutum abin da ya kana mutumin da ya mutu an zo wajen mutuwa shi nake ba labarin abokin da abin da muka da abin da wani yi kokarin da yi akan mutuwa wani yace wallahi wacce ba da wannan yaran ya mutu ya kanana da dakta bani babu ba min komai a cikin mu kanana da wa cewa wallahi a yau na magana a yau ma da yace wallahi a yau wannan yaran gida mai sunan gida uku aka gina musu ita abin da ya waka na wani kurkuri sun mutara aka sa musu dawa da abinci shinkawa aka aka ba su ita mutum muka sai kare da kudin cewa wannan karen a sai da a sai da a sai wani a juya a sai da ce wallahi a yau kare gida uku ga su wannan yara yace da karen da ya saura ba gina ba yace wallahi yanzu ana ciniki shi miliyan biyu ba sai da ba Allah ya cika ba da kudin sadaka kuma ce an wa diyan almai mata wasu na lakon to ga ina ka gida ba kyauta ba maimakon kuna watsi kun kowa ba jika jika jika kun watsi san baka ma kun kowa bai samu kun asara wanda da tun zai iya sai yayi zai taimaka mai ko ba a wannan ba za a iya taimaka ma sai Allah mace inda za a yi sunnar a kawo a tara amma a taimaka ma su wanda aka mutuwa zai faɗi da gaskiya kware sai wannan he magana ta nan da mutashi وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية wani cikin addu'o'i da ake yi an an je ziyara kabari assalamu alaikum ahalar diyari minal mu'minina wal musulmin wa inna insha Allah ta'ala bikum la'ikun nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya ruwa musulun kenan amincin Allah ya tabbata a gare ku gidan masu imani da musulmi gidan mamune da musulmi kuma mu ma in Allah ya yarda ga munin zuwa sai wai zuwa sai muna nan hanya yace muna roƙon Allah da mu da ku ya ba mu lafiya daga azaba shine addu'a da zaka yi daga shiga makwantai babu wata addu'a ga halukun zaki halukubur kaza ga halukubur ba ta halukubur wani suna da kun a sunna ba ta da kullun ga halukubur babu shi a sunna babu wata addu'a da ban kullun lahu ga halukubur a sunna babu shi kurin wannan shine ake daga shiga ka kare amma dai addu'a ce babu ta kullu sha daya dan ruwaye cewa wanda ka kullu sha daya makwantai zaba shi ladan yau matattun dole ba ta hadisin dake mawdu'i ma ba ma da yake ba san bai da inganci kwata kwata cewa karanta kullu sha daya ga maqalu kuburi ba ta da inganci ba ta da tushe mai kyau naka da kullun wannan addu'a zaka yi kuma da addu'a Allah ga musa musulmi maza da mata amma wannan shine addu'a ta shiga makwantai ita ce wannan tana ɗaya daga cikin su assalamu alaikum ahlad diyari من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواه مسلم سي وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس وعن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبول المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم وأنتم سلفنا ونحن بالأثر wannan me yake cewa din da shi alabani ya magana da kan ruwayar shi abin da ke da lafazin addu'ar assalamu alaikum ya ahli qubur amincin Allah ya tabbata gare ku ya ma'abuta kabarwa ya gafiru Allah lana ya gafiru Allah lana wa lakum Allah ya gafarta mu da mu ku gaba daya antum salafuna ku ne kuka rigaye mu wa nahnu bil asar mu muna nan baya muna kan kan san ku ana bayan ku wa an aisha radiyallahu ta'ala anha qalat qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفدوا إلى ما قدموا wata ruwaya ta turmizi ya ce fatu'uz kenan la ta subbul amuwata fatu'uzul ahaya a can abin da kawo a shi labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kakku zagi matattu to amma dai me ya mu ya zagi shi tufa inna maqad afata wala maqaddam amma me yi dai ma na banza ne ma me dai ya iske abin da me da ka fara kan zagi shi sai ka kakku ka bar zagi matattu domin sun riga imami dai su iske abin da suka aikata me yake zaka tsawa kan fara kan zagi su zaka kallon lain da ba na kama kenan kakku zagi wata ruwa ce kakku zagi mata kakku zagi mata tu ku cutar da masu rai an zagi ya mutum zagi mutum matacce dan wani bata ne ka ba za ku bata ba to bisa mai bata shi kaza kai kai kai wani bai wani komi ko ya ku bata dan wani shi haka ba ruwanka da zagi mutum bayan mutu kuma me ya rashin lahin shi kurin ya ya huce kuma me ya iski daga nan ne karshen kitabul janaiz dai in babban magana wallahi mai masala gaske wannan masala ta marayu kwarai-kwarai a kula da gaskiya wajen agaza marayu latimke mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته